الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana ta alhamis mai tarin albarka rana ta goma sha shidda ga watan ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine daidai da biyar ko biyar ga watan Mars miladiya aihuwa Isa danna na Maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na Markazul Imam al-Bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية دون تيغبا دكرات تفسير القرآن ميجرما كما يدأك سابا أجيا منكم آية تلاتين دا بيركو أتكون سورة من البركة سورة النساء سورة ودى أكي أنبتوهكم تهكم تماتا أتكينتا منكم فأر الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا mun tsaya bakin fa'idodi da wannan aya ta ƙumsa na daga cikin fa'idodi waɗanda muke cinta a cikin wannan ayar wujubu inayati wulatul umuri bil mustaba'i min qawlihi fab'athu kafin nan muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai Allah ta'ala ya kare mu daga gare su wannan ƙasa ta mu ta Nijar muna roƙon Allah ta'ala ka kawo mana zaman lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duka abin da muke jima tsoro Allah ka mana maganin shi ‘yan uwa masu izo barin addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi akwai da yawa daga cikin 'yan uwa waɗanda suna ta turo baran addu'a to Allah ka yi musanin buƙatar kowa Allah ka haɗa da mu da su ka biya muna buƙatunmu na alkhairi akwai wata ta turo addu'a daga saudiya tana umara a jiya aran mai yana jinta ta turo ta ce a sa ta addu'a ni ina gani ai ita cancanta mu nemi addu'a gare ta ta mana addu'a to wanda ke saudiya ba mu za mu ci hajiya a mana addu'a ba to Allah ya hada da mu da ita gaba ɗaya ya biya muna bukatunmu na alkhairi Allah ya sa a yi karɓaɓɓiyar ibada a can kuma ladanin mu shi ma ya sabka a ƙasa mai tsalki muna roƙo Allah ta'ala ya sa a yi karɓaɓɓiyar umra muka ce na daga cikin fa'idodin da ake tsinta a cikin wannan ayar wujubu inayati wulati umuri bil mustama wajabcin kulawan majibintan lamurran mutane da kuma yanayin ƙasashe da kuma al'ummar da suke jagoranta don haka wajibi ne shugaba ya kula da waɗanda suke ra'iyyarsa shugaba ya kula da al'ummar da yake jagoranta ya kula da damuwowinsu ya kula da ci gabansu da kuma ci bayansu inda aka ci gaba a ɗore a wannan ɓangare inda kuma aka samu tangarɗa a dibi menene dalilin tangarɗar domin gyaran wannan tangarɗar wannan wajibi ne ga duk shugaba ya kula da ra'iyyar shi nauyi ne da Allah ta'ala ya aza masa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma za a tambaye ku abinda aka ba ku kiyo shugaba an ba shi kiyo sai ya iya bincike ko da yaushe al'ummar da yake jagoranta menene matsalolinsu an ci gaban menene dalilin ci gabar kuma ya za mu yi mu riƙe wannan ci gaban da haɓaka a cikin ƙasa fa'ida ta gaba malamai suka ce annal mabrusaini hakamani walaisa wakilai ne lalle wa'annan manzannin da aka aiko hakimai ne masu yin hukunci ba wakilai ba cewar Allah ta'ala fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kenan wayanda za a tura turowa suna yanke hukunci ne a lokacin da aka turo su su ma za su yanke hukunci akan matsala za su yanke hukunci lokacin da aka tattauna tsakanin mata da miji ba a samu mahita ba to wa'annan guda biyun da aka turo su ma za su yanke su ce to a nan dai mun yanke babu fahimta tsakanin ɗiyata da ɗanka don haka a ɗiyata a za ta ba da sadaki a yi hulu'i ko kuma ya ce na fahimci dai tsakanin ɗana da ɗiyarka walaƙanci da reni ya shigo a ciki don haka ga takarra na sallame ta kuma wannan sakin yayi to kuma wannan ayar a cikinta akwai manuniya da cewa ya kamata wayannan wakilan ko kuma masu hukuncin guda biyu da za a turo su zan masana da hukumce-hukumcen a hukunci kuma ya zan min ahalihi sharaɗi ne ya zam daga cikin iyalan shi mijin kuma sharaɗi ne ya zama daga cikin iyallai na matar kamar da wasu malamai irin su Sheikh Abu Anwar ibn Abdul Barr yake cewa malamai sun yi ijma'i akan waɗannan hakamainin idza ikhtalafa qawluhuma fala ibrata bi qawli al-akhar idan zancen su yayi sabani aka rasa magana ta ɗaya daga cikin su to ba a lura da maganar kowane za a yadda kowace daga cikin su wa ajma'u anna qawluhuma nafidhun fil jam'i amma idan suka yi ijma'i suka yi baki daya to maganar za a tabbatar da ita sun yi baki daya akan cewa lalle wannan aure ba zai gyaru ba to shikenan kuma ba zai gyaru ba za a tabbatar da wannan magana wa in lam yuwakkiluhuma az-zawjani wa ikhtalafu hal yanfudhu qawluhuma fi at-tafriqati Malam Ibn Abdul Barr ya ce to idan ya zama mata da miji ba su sanya su a matsayin wakilai ba sai suka yi saɓani shin ana tabbatar da maganar su wurin raba aure wannan ƙaulani malamai sun yi zance guda biyu sun mahuki a anil jumhur annahu yanfudu qawluhu ma fiha aidan min gairi taukilin haka kuma ana tabbatar da zancen su ba tare da ma wakili ba su matar da mijin in suka yanke tsakaninsu shi ma ana tabbatar ba sai da ma wani wakili ba haka jumhurin malamai suka tabbatar to kuma wannan ayar ta tabbatar da cewa akwai manuniya akan kyawun niyya a cikin wannan mas'alar domin duk wanda yayi niyya mai kyau to Allah zai datar da shi idan mutun yayi niyya ya kudurta abu mai kyau to Allah ta'ala zai saka mishi da wannan manuha tashi to shine ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an na'am abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba na'am wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
mala abakar gume yace walamma an hal kalama fil ahkam al muta'alliqati bi huquq al azwaji shar'a fil kalam fi ma yata'allaqu bi huquq al walidaini wal aqarib lokacin da ubangiji ta'ala ya ƙara zance akan hukumce-hukumcen da ke da alaƙa da hukumce-hukumcen mata da haƙoƙin ma'aurata shara'a fil kalami sai Allah ya shiga zance fi ma ya ta'allaku bi huquqil walidaini a cikin abin da yake da alaka da haƙƙin iyaye wal aqarib da mahuba kusanta wa nahwihim da makamantansu fa bada abi haqqillahi ta'ala sai Allah ya fara da haƙƙin sa shi karan kansa fa qala sai Allah ya ce wa abudullaha kubota wa Allah wala tushriku bihi shay'an ay ati'uhu fi ma ya'murukum bihi ku bauta wa Allah a cikin abin da ya umurce ku a cikin sa bihi da shi wala tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah da komai ay wahiduhu bi ta'ati ku kadaita Allah a cikin da'a wa ahsinu bil walidaini ihsanan Allah ya ce ku kyautata ma iyaye kyautatawa birran yi musu da'a walinul janibi da kuma tausasa musu zance ko kuma gehe wa bidhil qurba Allah ta'ala ce da muku zanta wal yatama da marayu والمساكين da miskine wal jari dil qurba da makusanci makwabci na kusa ai alqaribu minka mafi kusanci gare ka fil juwari a cikin makwabtaka awin nasabi ko dangantaka wal jari junubi da makwabci wanda yake nesa ga nesa gare ka al ba'idu anka wanda yake da nisa gare ka fil juwari a makwabtaka awin nasabi ko dangantaka wa sahibi bil jambi da ma'aboci wanda yake aboki ne na kusa gare ka ai arrafiqu fi safarin abokinka na balaguro au sana'atin ko kuma wani sana'a wakilan zauja wasu malamai suka ce idan aka ce as-sahibu bil jambi ana nuhin matakka wa ibn sabili da matahi al-munqati'u fi safarihi wanda balaguron shi ya kace yana cikin balaguro guzurin shi ya kace wa ma malakat aymanukum da abunda da muku ta mallaka min al-arfaqina bayu da abunda ya kama da haka inna allaha lalli allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran Allah baya son wanda ya kasance mutakabbiran mai girman kai ala aqaribihi ga makusantansa wajiranihi da makwabtansa fakhuran mai yawan alfahari ala nasi ga mutane bima uciye da abunda Allah ya bashi na daudar duniya min ilmi na ilimi wa ghairihi ko na kudi to wannan kaga ayar aya ce wadda ta kumshi abubuwa da dama Allah ya ce wa'budullaha ku bauta wa Allah al-ibada ita ce a tazallulu ka ƙanƙan da kanka gaban Allah ta'ala wata zamunu wal khudu'u wata wado duka wannan sun ƙumshi al'ibadatu wa ma a shiba zalika da abin da ya kama da hakan da haka a malan ibni abdulwahab ya cirato magana daga ibnu taimiyya akan ta'arifin ibada cewa al'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali wa ghairi idan aka ce ibada ismun jami'un suna ne wanda ya tattaro komai da komai me ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah duk abinda Allah yake so annabi yayi umurni da ayi shi to in kai shi kai ibada لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال نزن تتكى كما كتي أستغفر الله أستغفر الله شما إبادش والأفعال كما أيكنك كما كي سجدا كو كي ركوعي كو كتاسو دقى ركوعي كو تدوك ون إبادش وغير ذلك دون هكا كنا إتا إبادة أبند تكيسو أسامو المتابعة an samu mutaba'ar wannan ibadar ka cirato ta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu lokacin da mutum yake ibada shi ya tabbata wannan ibadar ya samu ta ne ga ma'aiki daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne idan ba umarninmu a cikinsa annabi ce za a maida masa abunsa ba a so man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wani hadisi annabi yace duk wanda ya kirkira wani abu cikin addinin ga na addinin musulunci abunda bashi ciki ka kirkira shi za a maida mu abunka idan dole a samu mutaba'a wannan addini dole yana da buƙatar duk abunda zaka yi ka cira toshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan to kaga shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wannan la nahiya ce hani ne cewa kada kai saken ka hada Allah da wani a cikin bauta wala tushriku kada ku yi saken ku yi shirka ita kuma ashirku ita ce an yusawiya ghairullahi billahi an yusawiya al-insanu ghairullahi billahi mutum ya daidaita wani Allah da Allah ya ce duk ɗai suke a wurin bauta fa ya ja'alu niddan lahu zai sanya ma Allah kishiya hisa Allah ta'ala ya ce shay'an ita kuma ka'idan malaman usulul fiqh suka ce annakiratu fi siyaqin nahyi ta'um tufidul umum malaman usulul fiqh suka ce nakira a siyaqi nahani to tana nuna amun ne wala tushriku bihi shay'an kada ku haɗa Allah da shi da komai koma me komi karancin shi kada ku haɗa Allah da shi a cikin bauta ai la tushriku billahi nabiyya wala rasula wala malakan wala ghairi kada ku haɗa Allah da wani a cikin bauta da wani annabi ko manzo ko mala'ika ko wani sarki ko ma wani makamancin wannan thumma inna nahya 'ani shirki yashmalu ayya naw'in min anwa'i shirk sannan wannan hani daga shirka da Allah yayi ya tattaro kowane nau'i na shirka shirka tan karama ce ko babba ce shirka ce wadda take koyayya ko abin da kama da haka shine Allah ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an ay la tushriku bihi la tusawu ghayrahu bihi fi ma huwa min haqqihi kada ku hada wani Allah da Allah a cikin bauta cikin abin da haƙin Allah ne kaga ai yanka ba a yanke ma kowa dabba sai Allah in za ka yanke dabba sai ka ambaci sunan wani gumki ko sunan wani aljani a gaga shirka kai za Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nuski قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ubangiji ta'ala ya ce kul ka ce da su ya annabin Allah inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana da yanke-yanken da nike wa mahayaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ina yin su ne ga Allah ubangijin talikai la sharika lahu ba wani abun bautawa ko kuma wani shariki ga Allah Allah baya da shariki baya da matayi wa bidhalika umirtu da wannan ne aka umurce ni wa ana awwalul muslimi ne ni ina cikin farkon waɗanda suka miƙa waya ga Allah ta'ala to kaga wannan ayar ta nuna cewa wajibi ne mu nisanci shirka mu nisanci hada Allah da wani a cikin bauta Allah ce wa bil walidaini ihsana atafa haqqal walidaini ala haqqillahi sai Allah yayi atafin haƙƙin haƙƙinsa akan haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah sai ce sai haƙƙin iyayenka li'anna haqqallah a'zamul huquq domin haƙƙin Allah shine mafi girman haƙƙi wa haqqur rasul da haƙƙin annabi a'zamu min haqqil walidain shi kuma haƙƙin annabi ya haƙƙin iyaye shi kuma haqqul walidaini yana daga cikin mafi haƙƙi bayan ba Allah haƙƙinsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ibada ba ta yiwuwa sai da ikhlasi da mutaba'a almutaba'atu shine ka ba da haƙƙin annabi yadda ya kamata su kuma iyaye an kawo su nan ne cewa walidaini tasniya ce ta walidun ana nuhin al'abu wal ummu uwa da uba kuma malamai suka ce wai da kullu fi zalika jaddun aljadd wal jaddatu kaka da kakanya mace kakanya ake ta kaka namiji da kakanya mace ko na yi gwaranci haram ma da kaka da kaka eh shi ba wuce duka ga yake cewa sai in yana son ya bambanta ya ce kaka mace to malamai suka ce wannan ya shigo ciki hatta da kakakka mace ita ma ta shigo fadar Allah ta'ala wa bil walidaini ihsana domin ita kakar ita asanadiyar iyayenka su kuma iyayenka su asanadiyarka kina ya kamata su ma iyaye a kimanta su a darajar tasu to shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar a girman a girmama iyaye a kyautata musu shi kuma ihsanan masdari ne na ahsana yuhsinu ya kyautata yana kyautatawa ihsanan masdari ne to wasu malamai suka ce wa halil jaru wal majrur muta'alliqun bihi shin da jari da majruri suna da alaka da wannan na ihsanan wa bil walidaini yana da alaka da ihsanan aw wa muta'alliqun bi mahzufin dalla alaihi al masdar ko kuma yana da alaka da wani mahzufi ne wanda masdarin sa yayi nuni akan sa to alal awwalu akan zance na farko yakunu taqdirul kalam wa ihsanan bil walidain akan cewa jari da majruri muta'alliqun bihi sai a ce wa ihsanan bil walidain a kyautata ma iyaye wa hada aqrabu malan eh malan yace wannan tana aiwa a ce kuma yana da dan kusa na huska wa yakunu al masdar huna bi ma'na al fi'l sai zan masdari shine nan a matsayi na fi'ili ihsanan wa ala thani yakunu at taqdiru amma akan zance na biyu na cewa huwa muta'alliqun bi mahzufin dalla alaihi almasdaru sai ya zamta kadirin sa wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ga iyaye kyautatawa to amma wannan kaga zamu ga cewa yahi kusa da cewa an yakuna aljar wal majrur muta'alliqan bi mahzuf dalla alaihi almasdaru almawjud wadhalika li anna amal almasdar da'if domin aikin masdar yana da rauni da haka shi masdari baya rigan ma'amuli ma'amulinsa domin shi masdar baya aiki fi ma qablahu ga abin da yake gaban su gabanin sa dan haka in muka ce ihsanan ya zama maf'uli mutlaqi to za a yi aiki da amilin sa wanda yake mahzufi kuma a kaddara shi ahsinu bil walidin ihsana ku kyautata ga sha'ani iyayen ku kyautatawa dan haka yin mu'amala da iyaye ba ta gushewa da ababe guda uku ko a samu isa'a ko a samu ihsani ko a samu la'isa'ata wa la'isa ana samu hakan kenan iyaye gaba ɗaya zamantakewa da mutum zai da iyayen shi zamantakewa ce guda uku ko a same ka ka kyautata ma iyayenka ko a same ka ka muna na musu ko a same ka bayyana salik la anta ahsanta ilaihim wala asa'ata ilaihim kai baka kyautata musu kai baka muna na musu ba amma abinda ake umurta a cikin wannan ayar huwal ihsanu shine a kyautata musu shi kuma kishi ya kyautatawa shine mi munanawa ko kuma kishe shi a ce la isata wala ihsana ba a kyautata ba amunana ba kenan fala budda babu makewaya min ihsanin lil walidain na sai ka kyautata ma iyaye babu makewaya su iyaye dole ka ne sai ka kyautata musu sai Allah ya ce wabil walidaini ihsana Allah ya ce wabidil qurba da makusanci zi bi ma'ana sahib ai ma abucin kusanci wal qurba ay al qarabatu والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى كتبانا نيمو وتجنغا غريكو سو سويا أتكن شأن كسنشي أي المودة في القرابة سويا أتكن كسنشي هذا هو الصحيح بسبب القرابة أي دليل كسنشي أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني كسوني بسبب قرابة منكم سوى دليل كسنشي نا غريكو li'annani ibnukum saboda ni danku ne domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ne gare su su wannan qurayshawan kenan dole ya kamata ka so danka idan lokacin da suka zo ra abdul muttalib suka ce suna son ya ba su annabi su kuma su bashi da kowane kalar da yake so sai ce amma Allah kun wawantar da ni ya za ni in ba ku dana ku yanke shi ku kashe shi sai ku bani danku ko in rene shi wannan ai ka san dabba ɗaya ke wannan a yanke ɗanta a bata ɗan da ba nata ba ya za a yi in ba ku ɗana ku ku yanke ku kashe shi kuma ni ku bani ɗan ku in rene shi ya ƙiba ya yako shi da haka Allah ya ce li dhil qurba ai li sahibil qarabati ga ma'abucin kusanci to kaga wannan nassi ne akan iyaye su suka fi cancanta a kyautata musu bayan an ba da haƙƙin Allah da haƙƙin annabi sai annabi sai Allah ta'ala ya bibiyantar da makusanta bayan iyaye kenan bayan haƙƙin uwa sai muku santanka wa zalika li'annahu la qarabata laka illa biwasitati alwalidayn saboda babu kusanci sai ta wasita iyaye ana samun kusanci ne idan aka samu wasita ta iyaye iyayenka sune za su kaddara dalilin kusancinka da wani dan kanan babanka da babu iyayen da ba a samu kusanci da kanan dan kanan babanka ba ko dan kanan babanka ko abin da ya kama da haka kenan iyaye sune dalilin kusancin yasa Allah ya ce a kyautata musu farin farawa sannan a kyautata muku santa da haka duk wanda ya sadar da zumuntakka na amminka ko kanin mamakka da wani dan uwanka ko kuma yar uwarka to babu wanda ya zamsa da diya sai iyayenka dan haka Allah ta'ala ya sanya manzilar makusanta bayan manzilar iyaye to shine ubangiji ta'ala yace wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama sai marayu da marayu su ma a kyautata ma marayu wal yatama jam'u yatimin jam'in sa marayi kenan wa huwa mata abuhu qabla an yabluga idan aka ce maraye shine wanda uban shi ya mutu kakin ya balaga ai qabla an yabluga alwalad kakin yaro ya balaga sai baban shi ya mutu to ya zama maraye wa inna ma amara bil ihsani ila al yatama li inkisari qulubihim Allah yayi umurni da a kyautata ma marayu saboda zukatansu sun karye bi faqadi murabbihim huwa al ab da rashin wanda zai tarbiyantar da su shine babansu su fa amma man matat ummuhu duna abihi falaysa bi yatimi amma wanda uwar shi ta mutu banda baban shi to laraba ba su ce masa marayi da haka wanda baban shi ya mutu a larabci shine marayi kuma ya zam baban shi ya mutu kake ya balaga amma sakwa sakwa da shi ya balaga har da aure baban shi ya mutu wannan ba a ce mai marayi a kawai ya ce makan shi marayi ne domin la yutuma ba'dal bulugi babu maraici bayan balaga Allah ta'ala ya ce wal yatama da marayu wal masakin da miskinai jam'u miskinin idan aka ce al miskinu huwa al mu'dimu min al mal shine wanda aka hana ma dukiya baya da kuɗi wa yadkhulu fihi huna al faqir talaka faqir yana shigowa anan la'anna al faqira wal miskina kalimatani in dhukirata jami'an in an ambace su tare ikhtalafa al ma'ana ma'ana za ta bambanta وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى إذن كلمة من سكر الربا أكا أنبتي كلمة ولي والمساكين ذا مسكيني تتنا دوكر معنى الفقيرين إن كو سكا هدوكا ولي والمساكين والفقراء سكا زو تاري تو قوة ذات الأم معنى التدبندب أرى مكان إيه تنا آية دا سكا هدو تاري آه na'am aran ba da wani da wani da miskini da fakiri sun haɗu wuri guda araba ya ce da wani da wani ayar da da miskini da fakiri suka haɗu ba a tunata ba zai kamu na ayar da suka haɗu eh na'am aran ma ayar da suka haɗu da miskini da fakiri innama sadaqatu للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغالمين وفي سبيل الله وبن السبيل نعم والله عليم حكيم نعم ومنهم الذين ي...
نعم أرمى الله تعالى يتي innama sadaqat wannan ba ita nake nema ba aran ba ta cikin tauba ba inda da miskini da fakiri suka hadu a cikin qur'ani su hadu ba wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an shi ba wal masakin ne babu fakiri ko to almuhimmu duk dai inda suka haɗu jama'a ku rike wannan ka'idar duk inda da miskini da fakiri suka haɗu to su kowane na dukan ma'anar shi daban idan kuma suka rarraba to kowane na da ma'anar shi daban daban ban ga inda sun ka haɗu ba arama arama ya kasa kawo to shi kenan Allahu musta'an to idan aka ce almiskinu shine wanda baya da miskini a shekarar da mun yi bayani muka ce idan aka ce almiskinu shine wanda talauci ya sashe su kuni askanahul faqar talauci ya zaunar da shi su kuni har ya kai inda baya da magana inda kowa ke da magana shi zaka ganshi gum da bakin shi saboda bai da bakin magana musamman al'ummar mu na yanzu wa'anda in dai baka da wani daudar duniya to baka da kalima amma in kana da daudar duniya to nan kake da kalima kuma ko ƙarya yayi za a ce gaskiya kake sadaqata wa ma wa ma qala muhala a ce wannan gaskiya kake alaji alaji zai sharara ƙarya a ce alaji da gaske ne amma talaka in yayi sake yayi magana ko gaskiya za a ce ibin mutane shi a gani ko ko a ce kiyai saboda fakiri talaka ne in kana talaka matakka ma kana magana kakinka iya za ta cewa a duka ta wuce saboda talaka kake ko a ce hmm ko a ce mun jiya saboda talaka kake amma ya Allah ya buɗe ke ma wata taga kaɗan rego wasu abubuwa wasu damma sun ka kwanta to ba ta ma da damar sa'in sadaka saboda na fahimci yau biyayyen mata na wanga lokaci illa 'yan kaɗan suna da alaƙa da kuɗi in ka kyautata mata ka yi mata wasu 'yan sayayya ka kashe mata wata jikka ɗari nan don Allah ya zo za ku yi wata guda ba ku yi haɗa ba za a ci gaba da kyautata ba sai an mance wannan kyautar da ka yi mata amma da za a juma kuma ba ka yi mata kyautar komi ba to kuma za a shiga cikin yaƙi kamar Isra'ila da Iran kullun za a ci gaba da yaƙi kamar rasha da ukraniya kaga wannan kuma abu ne wanda bai yi ba kada ki gina rayuwar aurenki akan maslaha da manfa'a aure ba a gina shi akan wannan ba a gina aure akan maslaha ko kuma akan manfa'a to shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya wal masakin da miskinai Allah ta'ala ya bayyana wane ne miskini والجار ذي القربى والجار الجنب الجار هو من كان قريبا منك في منزلك idan aka ce makwabci shine wanda yake kusa da kai a gidanka shi ake ce ma makwabci allazi man kana qariban minka fi manzilika wanda yake kusa da kai a gidanka to shi ake ce ma makwabci kuma makwabcin nan akwai wanda yake kusa da kai akwai wanda yake nesa da kai to ya cancanta a kyautata ma makwabci da maganganu masu kyau kuma kada a cutar da shi kada ka yarda ka zubar da shara bakin kowa gidan makwabcinka ko ya ma ko gwalal ko abin da ya kamata ka domin wannan yana cutarwa gare shi kada ka yarda ka yi wani abu wanda makwabcinka zai yi Allah wadai da kai ka yi kokari ka kyautata ma makwabcinka shine Allah ta'ala ya ce wal jari dhil qurba da makwabci na kusa wal jari junubi da makwabci na nesa duka a kyautata musu wasahibi bil jambi da aboki wanda yake kusa gare ka malaman tafsiri sun yi sabani a cikin sahibu bil jamb wasu kace innahu azzauja ana nuhin matarka ka kyautata ma matarka kada ka cutar da ita kada ka yarda ka cutar da matarka da magana ko abin da zai bata mata rai matukar ita ma bata yi abin da zai bata ma da rai ba yawwa alabul malik ya ce yawwa e to in ta yi abin da zai bata maka da rai to kai kuma ka ɗau mataki domin kai Allah ya ba matakin kai Allah ya ba as-sulta je mun yi bayani ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim to shine Allah ta'ala ya ce wa ibn sabili da matahi al-musafir wanda yake kan hanyar tahiya wanda ya lazimci balaguro in yana cikin jarabawa to a tallafa mishi wama malakata aymanukum ku kyautata abunda da muku ta mallaka wannan ma malamai suka ce ismu mausulin ne ai wallazi malakata aymanukum da abunda da muku ta mallaka shi kuma alismu ismul mausulu yufidu umum ya hadi gaba dai fa yashmalu ma malakata aymanuna min al-insani wa ma malakata aymanuna min al-haywani ya hada duk abunda da mun ta mallaka na bayu ko kuma na mutane ko na dabbobi duka a kyautata musu ka kyautata ma dabba ka kada ka yi ajiyar dabbar da baka iya kula da ita ka barta da yunwa ko ka barta da kishirwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wata mata da ta shiga wuta sanadiyar mussa mussa ta kile a cikin gida ita bata barta ta ci abinci ba ko bata bata abincin ba ta daure ta sai da ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wuta ta yi bata ce da ita kuma bata barta ta ci daga cikin abincin Allah ba sai Allah ya cika aya da inna Allah lalle Allah la yuhibbu baya son alladhi shine man kana wanda ya kasance muhtalan mai takama mai girman kai fakhuran mai alfahari wannan duka sai aka kawo shi da fi'ili madi amma an yi mata salbu zamaniya wai fi kulli zamanin a kowane zamani Allah baya son wanda ya siffantu da girman kai, Allah baya son wanda ya siffantu da takama da kuma alfahari. Domin alfahari da takama da girman kai suna ruguza mutum. Shi mai girman kai duk lokacin da yake girman kai, to yana tsinkan mutane ne kamar shi yana bisa ƙololuwar duci ne yana ganin su ‘yan ƙanana su ko idan suka ɗaga kanunsu suna ganin shi ɗan tsino to shi ne ɗabi'a girman kai da aka Allah ce baya son duk wani mai takama mai girman kai da aka ‘yan uwa mu kiyaye girman kai mun yi bayanin a shekaran jiya mai ake ce ma girman kai alkiburu shine baqarul haqq kin gaskiya ga gaskiya kana gani ka murje ido ka ce wallahi ba gaskiya bane wa ghamtun nasi da walakanta mutane idza luqmanul hikma ko luqmanul hakim yawa dan shi wasiya yake ce ma dan shi wala tusair khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala qula yace ma dan shi wa qasid fi mashiyika وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هكذا آية تكي
haka take
eh ina ganin bai sahur ba to a dai bincika haka take
luqman a'a kai kuma wannan aya ce daban wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha daban take wa qasir fi mashika wa ghdud min sautika inna an kallon ita ma daban take haka take daban da ba suke arab ba haka yake
a wannan ita kuma wacce ne yace daban ta cikin suratul uh, maida ce wannan cikin suratul luqman na'am wannan waqsid fi mashi waqsir fi mashika na'am arama la ta luqman ce Na'am.
arama karantu mun ayoyin ne وقصد في مشيك واغضض من صوتك Mm.
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير yawa luqman yace ma dan shi kai economy shine alqasad نعم
waqsid fi waqsid fi washik atahiyya kama kai tahiyya wadda take ta tawalu wadda a cikin tahiyar ana fahimtar maneji shine qasud kada ka dinga tahiyya burun burun irin tahiyya ta dagawa waqsid fi mashika waghdud min sautika kai kasa kasa da sautinka domin mafi munin sauti ita ce sautin jaki ba a son musulmi yana tahiya yana daga kan wallan shi yana tahiya yana dibin kanshi irin abun da ya- ya faru da karuna fa kharaja fi zinatihi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi karuna ya to ga mutanen shi cikin kawa yana tahiya yana takama suka suka yi mai magana dukiya yace a a ai na ni na ba kai na wannan dukiya innama utituhu ala ilmin indi ko ya ce wannan dukiya da kuke gani ilimi na bani ita na iya kasuwanci irin yau shi ma yana ganin ƙwararren ɗan bizines na yana ganin duk kuɗin da gare shi shi na yabba kan su da bai yi wahala ba bai yi kaza bai yi kaza da bai yi kuɗi ba shi kun bai san ba shi ba kan shi kuɗin ba bai gano hakanan serar da ta yi mai ɗar minti duniya ta ƙiyin gaba ta ƙiyin baya gare shi sai ya gano ashe dukiyar tan ba shi ba kan shi ita ba duk kasuwancin da ya yi sai ga takici takicin yawa amma radda take taɓa mishi duk kasuwancin da ya sai ga ya ci riba wannan kuma duka jarabawa ce don Allah ya jarabce ka sai ka ga kasuwancin da kakanni da iyaye suka yi ba su yi kuɗi ba kai da ka zo kai shi kuma Allah ya kaddara ciwon kuɗinka sai ya buɗe ke ma arziki amma kuma ga kasuwancin da ana samun miliyoyin kuɗi sai ka shiga ciki kuma ka zama ciyaci don a nuna ma ba wai kasuwancin ne ke bada kuɗi a Allah ne in ya tashi yake buɗe kema ya buɗe kema baka ga a wanga gari ba wasu shekaru an ce babu kasuwancin da ke bada kuɗi kamar buɗe farmasi ta magani ake ta buɗe farmasi wa'anda Allah ya ƙaddarci kuɗinsu a cikin farmasi suna buɗe kemis in magani suka yi kuɗi wa'anda kuma Allah bai ƙaddarci su yi kuɗi ba sun buɗe kemis kuma suna nan fakiransu aka ba su da maganinsu sai ka ga da unguwarsu wani zai tashi bai tsaya wurin shi sai wata unguwa don sayan magani saboda wancan Allah ya kaddarce ya kudin haka jama'a wannan abu ne rizik- ai, arziki abu ne na Allah in Allah ta'ala ya tashi arzikta ka warzuka laysa yanqusuhu ta'anni ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil anaw ina yawan ta karanta wannan baitin arzikinka bin abu a hankali da maneji wallahi bai sa kudinka su ki karewa wai dan kana maneji ka ce kai kada han kada han ka ki ciyarwa ka ki taimakawa wallahi in Allah ta'ala ya tahi iflasin ka ka zan fakiri min fuqara al-madina zaka zan talaka ga ka na duk dubaraka duk manejin ka Allah ya barka fakirinka ya amshi abun shi dama dan dan laso ma yayi yayi ne liyan zura kaifa ta'amalu dan ya ga ya za ku yi aiki dan lokaci kalilan sai ta yi taleko ta dawo da yawa wasu Allah yana ba su kuɗi ne dan ya ga halin su dan ya zama ilmu zuhur mutane a hasko mu kowa hitila wanga da kuke yabo kuke cewa mutunan kirki ne ashe ba mutunan kirki bane gahin Allah ya ba kuɗi dama so tari da yawa idan kana so ka san hakikanin mutum a bashi kuɗi ana bashi kuɗi zai gwada halin shi yanzu in kana son ka gano aran mashin qur'ani a cikin zuciyar shi yana son qur'ani ko bai son qur'ani to a dan hasko ma aran ma a bude mai wata taga ta damman miliyoyi wala wani ana bashi miliyoyi zaka ga ya aje qur'anin nan ina jan ayi zai dawo ya ja alaramanci sai ka ji shi dubai ka ji shi qatar ka ji shi ina ka ji shi ina shikenan ya huce wurin lokacin tafsiri zaka je a karwa kalla ana an fara ce tun mu ga mana wallahi saudiya an bar ku lahiya eh shikenan sai ce eh malam a aje a aje account zan ga abin da ya kamata ai kuma da ka aje account ya barka lahiya shikenan ya barka lahiya mm ya mace a hada hada ta yi yawa shi ne Ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya. Don haka Allah baya son mai takama, Allah baya son mai alfahari. Isa malaman sufaye idan suka zo wuri inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhuran sai su ce Allah baya sakama wanda ya kasance mai takama mai alfahari. Suna ganin su a ce wasu in an ka ce Allah bai son mutum to bai son shi zai bar shi bisa doron gasashi. Su kuma sun gaza gano akwai wani abu da ake ce ma ƙaddara kauniya wadda ƙaddara ce ta kaun zamantakewa ta duniya Allah ya ƙaddarta kafirci da kuma musulunci ba don yana son kafircin ba kada ka san in kace Allah yana son kafirci kafirci zaka kafirta ana kafirci a bisa doron ƙasa ba don Allah yana son a yi masa kafirci ba to kaga wannan kaddara ce kauniya Allah ya kaddara za a yi kafirci a bisa doron ƙasa Allah ya kaddara za a yi shirka a bisa doron ƙasa ba da yana son shirka ba ina fata an gane wannan to kaga duka wannan shine bayanin da malamai ke akwai kuma kaddara wadda take ta shari'a kamar Allah yana son mai imani to ko tunda yana son mai imani wanda bai da imani ko Allah baya son shi Allah yana son musulmi to ko tunda yana son musulmi ba son da ba musulmi ba haka dai zaka iske malaman sufaye suna ta tawilin wannan aya Allah ne masani kuma tawili baya hidda mutum daga musulunci ya kamata ɗaliban ilimi su gano su magabata idan an ce at-ta'wilu ada ada ma tawili ake cewa za mu yi tawilin wannan aya suna nuna za a yi fassarar ta kuma su a wurin su a tawili kala biyu akwai at-ta'wilu sahih akwai at-ta'wilu fasid tawili wanda yake daidai akwai wanda yake ba daidai ba an gane akwai tawilin da in ka yi shi ma'anar ta yi daidai akwai wanda in ka yi shi ɓanna ka yi kamar tawilin ɗan shiya da ya ce a Allah ta'ala ya ce mashi ɗan shin kayi kafirci ne an kunta min al'alina kayi kafirci ne ko kuma kana daga cikin alawiyawa mabiya imamu ali alina ai mabiya ali ya ce Allah ya tambaye shaidan da shaidan ya ce yana cikin alina alawiyawa mabiya imamu ali to da daga ran nan shi kenan shi shaidan ya musulunta amma shi shaidan ya ce a astakabartu ni girman kai zai to kaga an samu matsala wannan tawili ne fasid a alina daga uluwu ne masu ɗaukaka masu girman kai wannan tawili ne fasid eh haka kuma wanda ya yi tawili cikin yan shi'a cewa wa kalbuhum basitu yace Aisha to kaga wannan tawili ne nasu Allah ya tsine musu albarka masu shabbaha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kariya dan haka duk wanda ya shabbaha matar Annabi da kariya to kahiri ne kuma ba mu shakka akan kafircin shi wannan ayar ta karantar da mu wujubu ibadatillahi wajibi ne ka bauta wa Allah kuma wannan al'amru anan umurni anan lil wujubi ya zo ne akan wajabci bil ijma'i da ijma'in malamai al'amru yaqtadi al wujub nan umurni ne wanda yana hukumta wajibi ne ka bauta wa Allah wajibi ne ka yi sallah dole wajibi ne ka yi azumi illa wanda yake gana ba sai ya azumi ba yau arama ya ga wani wanda shi malami ne amma a fahimta shi azumi ba wajibi ne a kan shi ba e kwarai da gaske shi gane yake malami na dan mu duk jahilai muke gane shi kana magana yana cewa kai taho in koya ma karatu kai jahili na ina ina mai magana yace min yasin ittaqillaha ta'al indi wa uallimuka taho in koya maka rabi da larabci yake bin magana an ta jahil kuma ya bushe dariya amma karshe dai kai aran maka fahimci wasu kusoshi da suka bude na kokolon shi a mahaukaci na wai bai azumi saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tilasta bai haka shi bai azumi eh bai da moton hawa ya zo daga wani gari zuwa wani gari to tunda bai da moto to da haka Allah bai baya kudin yin azumi ba kuma bai da jikkabi ta bude baki kullum da aka shi bai da ikon yin azumi to kaga wannan jahili na ga jahilci ga hauka da aka ƙarshe dai nice mai amma duk wa'anga fatawowi bayan kayan rashin lahiya ne kake yanzu ko ce eh shi da kanshi ya ce eh yanzu da bai da lahiya yake ga fata to Allah ya baka lahiya eh shi da kanshi ya san mahaukaci yake amma da yake mahaukaci bai yarda mahaukaci yake ko to Allah ya dacar da mu da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi yace atadri ma haqqullahi ala al-ibadi shin kun san menene haƙƙin Allah akan bayunsa qala Allahu wa rasuluhu a'lamu sai Mu'adh bin Jabal yace Allah da manzonsa suka sani an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an annabi yace su bauta wa Allah kada su hada shi da komai ثم أتدري ما حق العباد على الله النبي يتي من معاذ شن كاسن منين حق إن بايو أكن الله يتي الله ده منزوزة سكا سني يتي حق إن بايو أكن الله الله يعذبه كدا سبو كدا الله يعزم تدسو إذا فعلوا ذلك إن بس مسا شركة با wannan yana nuna muhimmancin hadari da kuma karantar da al'umma shirka da aka shirka tana da muhimmanci a karantar da al'umma ita da haɗarinta kuma ba a gajiya da karantar da shirka domin shirkar can kala-kala ce akwai shirka ɓoyayya akwai bayyananna a shirku saghir ko a shirkul asghar ita malamai ke ce ma shirkul khafi shirka ɓoyayya riya yin abu don a yaba ka ko don a gani ko don a jiya riya kenan irin wanda yana da wasu 'yan kudade in ya tahi taimakawa gaban kowa sai ya lisaho ya liso zai ci aran maga wani abu to kaga wannan riya ce to ku kya kanku da riya ku kya kanku da yin abu dan a gani ku kya kanku da yin abu dan a yaba hissa ya na daga cikin mutanen kirki waɗanda ke ɓoye abubuwansu suna ɓoye sadakokinsu yasa Allah ta'ala ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum Allah ya ce in kuka bayyana sadaka yayi wannan malamai suka ce abun nuhi misali wani alaji ne wanda bai taimako sai ka zo gaban shi sai ka hiddo kuɗi dan ka shajja'a shi to wannan suka ce yayi amma wa in tukhfuha in kuka ɓoye ta kuka ɓoye wannan sadakar wato utuha alfuqara kuka bada sadakar ga talakawa to shi alkhairi gare ku ka ɓoye sadaka ka bada ta ga talaka ka ji miƙiƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tasma tunfiqu yaminu yaminu ya ɓoye sadakar tan har hannun shi na hagu bai sa abin da dama ya bada to wannan jimkowa ake son kai kenan irin ka jimko kawai ka bada Na'am, jim kowa yake, duk abin da Allah ya ƙaddara naka ne, ko ɗari nawa ne, to kaga wannan shi ake su. Na'am. Eh. La ilaha illallah. Ya lisa kuwa da kuwa. na'am Allahu akbar to wannan haka ake so jama'a ka boye sadakar amma kakkai na wani shi da ɗari da kadago a cikin aljihun shi lokacin a yan ɗari ta kwandala yanzu da ya tashi lalabuwa ya karanto hadisi ba daidai ba ba a kwatanto mai shi ba shi cikin zuciyar shi kadago ne bada sai ya lalabo dala ɗari sai ya jimke da da yin hakan ga sai ya muka ma almajiri yanzu can ana hira an jima mai wake ta taho sai ya ce mai wake tsaya an ka sa wake da nama da miya da komi ya ci wake ya ci nama ya sha fiya wata yanzu ko da ya lalabo sai ya ga kadago ce Allah ka san ba ita ni ne ba malami na da yake bani labari ya ce su suka biya kuɗin to in kaga suna da ɗan yawa kana ya ɗan hakan ka ɗan riga don ka ga miya da umiyar kamata ka bada idan ka kai kai ma hadisi gurguwar fahimta yawwa to ya kamata mu kiyaye kanmu da riya wannan ayar ta karantar da mu anna a'zama huquqil bashar haqqul walidain na daga cikin mafi haƙƙin ɗan adam a bisa doron ƙasa haƙƙin iyaye wallahi ba mu iya biyan iyayenmu iyaye wajibi ne mu kyautata musu iyayenmu sun yi muna komai a duniya hissa Allah ta'ala ya yi umarni da ko kafirai ne a yi musu ɗa'a matuƙar ba wurin saba ma Allah ne ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ce in suka yi kokari suka yi mujahada su sa ka ka saba mini akan abin da baka da ilimi to kaka musu da'a anan kadai Allah ya cika aiwa iyaye biyayya wurin saba ma Allah domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to anan sai ka iske malamai ana tattauna mas'alar wai mamakka ce tacce ka saki mata idan ba ta mata ladabi sakata kwarai da gaske matakka ba ta girmama iyayenka tana cin mutuncin mamakka wai sai ma ka koma tambayar fata wurin malamai a kina gaya mun mata magana Allah zan sake ki to kaji to kaga wannan ai shi ra ko maza ya sakare ne matakka tamari mamaka kuma ka zauna da ita to ka zauna da ita a matsayin wa a to ku sai in sihiri ta ma'aran ma a sai in sihiri ta ma ai tana yin mamaka bakan magana to sai in koma mata ce a wallahi ba baka ta yi min ba yawo sai in mamaka ta gyara ta in ko ita ta gyara ta sai a zauna lahiya amma uwa tana da haƙƙi tana da nauyi aran maka je kai taimai nasiha uwa tana da haƙƙi wallahi duk wadda ta mari mamakka kakka zauna da ita ba a bike wai sai an kai ga mari malam sai an kai ga mari ana ko magana malam haba malam uwa ha ai ya kamata ma mu dan karanta wasu hadisai akan haƙƙin iyaye ko ba haka ba ya kamata mu dibo wasu hadisai game da haƙƙin iyaye wani ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ahaqqun nasi bi husni sahabati wa yafi cancanta in kyautata ma zamantakewa ta yau da gobe sai annabi ce ummu kaman makka thumma man yace sannan wa yace sannan mun makka qala thumma man yace sannan wa yace ummuka mammaka ya kamata ka kyautata ma har so uku annabi yana mammaka mammaka mammaka yace sannan wace sannan babanka amma duk da haka wani zaka iske ya gabatar da matar shi akan mamashi matar shi kuma ba ha godiya za ta yi ba wallahi ba za ka gano cewa haƙƙin uwa yana da muhimmanci ba ka yi wata ɗaya kana sai mu matarka kaza rana ɗaya ka sai mu mamaka kaza sai ka ga bambanci kana sai mata ɗan kaza ɗaya bayan wata guda kana cewa matak in ta kawo zumbuɗa ma albarka ta kawo zumbuɗa ma addu'o'i da sakawa da alkhairi da amma ita tana can kana ba ta ƙace nan gari take ba kamar wani ƙoƙari ba amma ita ma maka ina malam malam ai Allah cewa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana a wata aya biwalidayhi husna حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله أي مالا duka wadda ta yi ma wa'annan abubuwan ka yi fatali da ita rana ɗaya don wata mace? ai ina ganin duk wanda ya fifita mata shi akan uwashi wallahi in na wakilu ya kama shi a cikin kabari ya shiga uku ka fifita mataka akan uwarka ka ji wai mataka ta himan makka I- iyaye abun kyautatawa ne iyaye abun girmamawa ne hissa Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratul ahqaf wa'anda iyayensu suka girma sun girma sun manyanta yanzu ba su da mataimaki sai kai bayan Allah ta'ala ya Allah ta'ala ce ai musu واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا توبة إسرائيل سورة الأحقاف سورة الأحقاف أرم وشي ما أرم كاجي يا كوما جي يا أرم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه سامي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سامي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة sai Allah ya bayyana wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani ni an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithanillah lokacin da iyaye suke neman ceto sai ce musu uffin kai to ina amfani a lokacin da wahu ma yastaghithanillah suna neman taimakon Allah Allah ce wailaka amin kai to ka kai imani da Allah kai mai iyayenka biyayya wailaka amin inna wa'dallahi haqq lalle alƙawalin Allah gaskiya ne Isa annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani abu wanda in kai yi shi ake gaugauta azabar shi kamar uququl walidain walakanta iyaye shi tunnan duniya in ka walakanta iyayenka Allah zai rama musu ba sai an zo lahira ba na daga cikin laihukan da ake gaugauto da su a nan duniya hisabin su ba sai an zo lahira ba walakanta iyaye kana walakanta uwarka ko ubanka wallahi tun anan duniya Allah zai rama musu wai wani ya tanka tsama uban shi mari sai ya ce Allah ya baka wanda zai rama min wata ran uban yana zaune yana kallon jarida aka yi hada da da jikan da uban da da da uba kakan yana zaune gehe sai jikan ya tanka tsama uban mari ya kurda zai daga ya sama ya sako sai ya ce a aje shi ni mari na ɗaya yi a bai daga ne mari na ɗaya tun anan duniya Allah ya rama masa da aka mu kiyaye jama'a iyaye suna da muhimmanci mu kimanta iyayenmu to shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya to kuma arama ya nuna min lokaci yayi akwai ayar da muka so ta shiga alladina yabkharuna wa ya'muruna bil bukli amma mu tashi akan ta gobe zai dadin tashi insha Allah ta'ala ayar da za ta yi muna bayanin riwa da mariwata insha Allah gobe za mu tashi bayanin riwa saboda ai ana cikin matsaloli a yanzu ko sun rike kudaden su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah kankare wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi